alheri da kuma hidimta shi da ikilasi bisa wannan gudunmawa da bibau ko kuma Allah ya ba mu ikon kyawun sauraro kuma aikin sarki na kakara da kuma ƙarfi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya da Allah madaukakin sarki bisa yardarsa da kaddarawarsa da ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan yammaci na litinin wanda malam ya gabatar da kwanan wata a wannan masallaci ne albarka na mariya domin tunatar da kawunan mu game da wata muhimmiyar gaba wadda ta shafi sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko shakka babu wannan maudu'i maudu'i ne mai faɗin gaske kuma na ji mintunan da malam ya ambata ɗin mintuna ne waɗanda sai dai a ɗan shashafa ko a ɗan taɓa wata nahiyar wata nahiyar kuma a haɗa wani duban amma ko shakka babu maudu'in yana da faɗin gaske idan ka ɗauke shi ka kalle shi dan lokacin da aka rubuto ta kanta takardar na kalla na ga wani ɓangare ya kamata a kalla a ɓangaren abin da ya shafi shi maudu'in amma insha Allah dai kan abin da na tsakuro matsayina na kolo insha Allah ba a ji da farko abin da nake so in buɗe da shi ina so in buɗe mana da ta'arifin sahabi tunda abin da aka ce ai magana a kai yana da alaƙa da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam kalmar as-sahabiyyu a larabci wato nisba ce ta wato sahib suka ce a larabci tana da ma'anoni da dama wani zuwa ga almunazama da al'iyat ma'ana an ka ɗauki kalmar as-sahib daga nan aka samu shi sahabi din as-sahib kalma ce da tana ɗaukan ma'ana ba ɗaya ba biyu ba ma'anoni da dama a larabci amma kowace ka zagaya ka kewayo to tana komawa ne kan almulazama ma'ana lazimtar abu sannan walinkiya da kuma sallamawa da miƙa wuya ga wannan abu da haka dukkan wanda ya lazimci wani abu ya kuma sallama ya miƙa wuya ga wannan abu sai a ce sahibin lahu kamar yadda mai lisanul arab ya faɗa cikin mujallabin sadaka shafi na ɗari biyar da sha tara idan kuma muka ɗauki kalmar sahabi a yare na malaman shari'a to shi ma ba ta'arifi guda suka yi masa ba gaskiya malamai sun bambanta ko sun sha bamban wajen ta'arifin wane ne sahabi kowa akwai abin da ya kalla wajen fassara wannan suna na sahabi amma dai wanda na ɗauko a ciki wanda mai al'isaba ya kawo a mujalladinsa na ɗaya shafi na goma ya ce shi ne wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da shi ya kuma mutu akan musulunci shi yasa na ce dan za ka iya jin wani tarihin ba wannan ba amma dai wannan tarihin shi na ɗauko kuma shi na ga ya fi fitowa da ma'anar sahabi sosai fiye da sauran tarifat da aka yi kalmar sahabi da aka a musulunci aka ce sahabi shine dukkan wanda Allah maɗaukakin sarki ya masa arzikin haɗuwa da annabi sallallahu alaihi wa sallam daya sannan kuma ya masa arzikin yin imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam biyu sannan kuma bai ja da baya ba akan imani ya mutu to wannan ko shakka babu ya cika rukunai da shika-shikan zama sahabi to sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka duk lokacin da zaka duba ta sahabi ko sahabbai to waɗannan da mai ta'arifin su su ake nufi da sahabbai ko kuma shi ake nufi da sahabi jam'in su su ne sahabbai sahabban nan suna da yawa imam shafi'i rahimahullahu ta'ala ya ce sahabban da suka zauna da annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma suka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam domin akwai wanda a cikin tarihin su sun ce wanda ya haɗu wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a imamu shafi ya ce waɗanda suka yi rayuwa da annabi suka gan shi sun kai sahabbai dubu sittin shi a cikin abinda imamu shafi ya faɗa ya ce sun kai dubu sittin amma abu zur'atar razi ya ce an karɓi ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar sahabbansa dubu ɗari da goma sha hudu dubu ɗari da goma sha hudu kamar yadda in ka koma cikin muqaddima ta ibn salah a shafi na ɗari biyu da casa'in da takwas za ga wannan magana ta abu zur'atar razi haka a safari shi kuma ya ce adadin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam suka biyo wata magana ko wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su dubu ɗari ne da ashirin da hudu dubu ɗari da ashirin da hudu ashahabul manini a cikin nazma ɗinsa wato wata waƙa tasa a shi kuma wato waƙar sunanta giba'ul albab fi sharhi manzumatul adab a cikin wannan a mujalladinsa na farko shafi na 31 ya ce adadin sahabbai wato sun kusa adadin annabawa suna dab da adadin annabawa kaga ɗari da goma sha kenan kamar yadda ainihin wato abu zur'a ya faɗa to wannan game da adadin sahabbai shi ma kamar yadda aka yi saɓani game da ta'arifin sahabi waye sahabi to gwargwadon kuma yadda aka yi saɓani a kan adadin su sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ne zaɓaɓɓun wannan al'ummar mafiya falalar wannan al'umma bayan annabawa da manzanni saki ba tsayi ma'ana a al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mafi zama zaɓaɓɓu mafiya falala alal itlaq al'ummar da ba a yi irinta ba wanda babu wani musulmi na kirki da yake da saɓani akan haka cewa su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ne su ne mafiya falala ba a iya al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba mafiya falalar halittar Allah kwata ban da annabawa da manzanni ma'ana an ka cire annabawa da manzanni babu wanda yake daraja da falalar sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ƙarƙashin haka babu wanda zai ƙaunace su ya so su sai mumi babu wanda za a gan shi yana da ƙaiƙayi a zuciyarsa game da wani cikin sahabbai sai munafiki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka a cikin hadisi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne mafiya girma fiye da sahabban kowane annabi da aka aiko a doron ƙasa aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai al'umma ko mutane suka kasu gida uku aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai mutane suka kaso gida uku cikin mutanen da ya zamani da su wasu suka zaɓi yin adawa da annabi sallallahu alaihi wasallam suka zaɓi cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam suka zaɓi tsangwamarsa suka zaɓi hana shi sakewa da walwala wajen isar da saƙon Allah wayannan su ne kafiran shawa. kashi na biyu su ne waɗanda a zahiri sun fito ƙarara sun nuna ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a zahiri sun nuna su mataimakan annabi sallallahu alaihi wasallam ne amma a ɓoye sun kuma ƙunshe yayyar annabi sallallahu alaihi wasallam da adawa da shi wayannan kashin kuma su ne munafukai sannan akwai kashi na uku su ne waɗanda suka zaɓi imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka zaɓi ƙaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suka zaɓi su taimake shi bal ma suka fanshi annabi sallallahu alaihi wa sallam da rawukansu da dukiyoyinsu da ƴaƴayensu gaba ɗaya sun shirya sun kuma ba da ransu sun ba da iyalansu sun ba da dukiyoyinsu don ba wa annabi da da'awarsa kariya waɗannan su ne waɗanda muke magana a kansu a yanzu su ne sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lallai sahabbai sun bi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da zaɓinsu ba tilasta su aka yi ba ba tirsasa su aka yi ba ba matsa musu aka yi ba Allah ta'ala ne ya musu gamdakatar sai suka zaɓi su yi wa ma'aikin Allah biyayya ai kaga mun karanta cewa zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam sai mutane suka dare gida uku biyu mun ji inda suka yi su ma kuma suna da zaɓin su yi hakan amma cikin yardar Allah da muwafaka daga Allah madaukakin sarki sai Allah ya zaɓe su su sai suka ba annabi sallallahu alaihi wasallam da zaɓin su ba ta hanyar dole ba sannan suka miƙa wuya da dukkanin sha'awarsu game da annabi sallallahu alaihi wasallam suka nannaɗe ƙaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin zukatansu suka kasance ƙarfi da ƙwarin gwiwa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sun taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam wajen ƙetare kowane irin tarko da aka ɗana wa annabi sallallahu alaihi wasallam don kifar da shi da kuma kifar da da'awarsa da kuma mai da martanin masu kaidi cikin makiya annabi sallallahu alaihi wasallam da makiya wannan da'awa ta annabi sallallahu alaihi wasallam don haka sa'o'i ayoyi da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka karar da su wato tare da annabi sallallahu alaihi wasallam su ne ayoyi su ne mintuna da sakanni mafiya daraja da falala a wannan duniya ba a taɓa yin wani sakan ko minti ko awa da ta ƙunshi falalar awoyi da mintuna da sakannin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa wasallam suka taimake shi kuma suka taimaki da awarsa ba bal sun taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam wajen gina tushe da tubalin wannan addini da ajiye ka'idoji da dokokin wannan addini abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda yana cewa kar ku ɓaci waɗannan sahabban kar ku zagi waɗannan sabon a kan ne mutum ba baki iya ba bakin iyaye ne ya kama shi ba ba malamansa ne suka yi masa baki ba ba wani ibtila'i ya samu ba ina mutum ina buɗe baki ya faɗi kalmar da bata dace ba game da wani cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam in ba wanda Allah maɗaukakin sarki ya tabar da shi ba in ba wanda Allah maɗaukakin sarki ya lalata ainihin wato rayuwarsa ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan umar yace ba makusa ta tare da su ba daidai bane a samu wani ya zabe su yace tsayuwar daya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam zaman da daya daga cikin su yayi na awa daya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi alkhairi fiye da aikin daya daga cikin ku tsawon rayuwarsa awa ɗaya da wani cikin sahabbai ya zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ko a halin zaman gida ko a halin tafiya ko a masallaci ko a kan hanya ya zauna ya wasu ɗan mintuna ya wasu ɗan awoyi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam har ka tsiyayar da rayuwarka ka koma zuwa ga Allah rayuwarka ba ta kama kafar awa ɗaya da sahabi ya samu alfarma Allah ya masa taimako ya zaɓe shi ya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan magana ta Abdullahi dan Umar ibn Majah ya rawaito ta da isnadi wanda yake mai kyau haka wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sa'id bin zaid Allah ya kare da gare shi yace la mashhadun shahidahu rajulun ko shahida rajulun mahalarta guda daya wajen wani gumurgu wajen tallata addini da ɗaukaka addini da ya haɗa shi da ɗaya daga cikin sahabbai yayi tare da manzon Allah har kafarsa ta yi ƙura har fuskarsa ta yi futu-futu ya ce ya fi falala da alheri fiye da aikin ɗayan ku ko da an rayar da shi tsawon shekarun annabi Nuhu alaihi salam ka ku san annabi Nuhu alaihi salam iya shekarun da a wasu shekara dubu ɗaya ne ba hamsin shekara dubu ɗaya ba hamsin ne banda shekarun rayuwarsa to ka ɗauka a baka shekarun annabi Nuhu kuma a shekarun annabi Nuhu kar ka ɗauka shigantaka ko ɓata lokaci kake a'a a ɗauka kullum kana cikin sallah da salati da zikiri da hailala da ainihin wato ayyuka na alkhairi da karatun alkur'ani da azumi da zakka da sauran abubuwa na alheri ya ce an ba ka rayuwar da ta kai tsawon shekarun annabi nuhu alaihi salam a duniya ba za ka kai awa daya da wani cikin sahabbai ya samu ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fadin yaki wannan kadai in ka kalli waɗannan sahabbai da suke gaya ma suwa ake nufi da sahabbai duk wanda Allah ta'ala ya sa ya shiga wannan tabakara ya tsallake ya wuce ne wannan shi ma hadithin Imam Ahmad da waninsa sun fitar da shi da isnadi wanda yake sahihi wannan babba mu ɗauko ayoyin alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba game da falala da daraja da martaba sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam dan uwa ya ishe ka falala da darajar waɗannan bayan Allah su ne fa mutanen da a tarihi suka ƙaurace wa iyalai suka ƙaurace wa dukiyoyi suka ƙaurace wa ‘ya'ya suka bar suka yi watsi da aƙidar da suka gada iyaye da kakanni sun lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu suna da aƙidunsu suna da abin da suka yarda da shi suna da abin da suka kudurce suna da abin da suke bautatawa amma ka duba suka haƙura wasu su suka bar iyalansu waɗansu su suka haƙura da dukiyoyin da suka daɗe tsawon shekaru suna tarawa waɗansu su suka haƙura da ainihin wato aƙidar da suka ƙudurce suka kuma yarda da ita tsawon lokaci suka gada iyaye da kakanni saboda imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda yarda da da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka zo suka tare tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a garin Madina ba fa dadi ne ya baro da su garin Makka ba suna da gidaje fa suna da iyalai fa suna da shaguna da kansuna da dukiyoyi masu tarewa duk suka tsallake suka zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo suka tare da shi suka fanshi manzon Allah da rayukansu a shirye suke su mutu don su kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shirye sun siyar da rayuwarsu don su kare sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam su tallata addinin da ya zo da shi a shirye suke su rasa dukiyoyinsu a shirye suke sun fantar da iyayensu da kakanninsu har da mutuncin nasu mutuncin nasu ma suka ce ya ci gidansu shi mutuncin nasu in dai mutuncin manzo Allah bai karu su ba su ga wani mutunci da suke da shi ba haka suka yarda suka haƙura da mutuncinsu don su ƙara yawan mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam suka rinjayi sarakuna saboda tsananin kaunar da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam sun tarar da daunoni superpowers a wannan lokacin suna ɗan tsirayu masu rauni amma suka ƙarfafi annabi sallallahu alaihi wasallam suka rinjayi sarakuna suka rinjayi masu mulki na ƙabilu daban-daban kamar yadda urwa bin mas'ud yake faɗa wa mutanensa ya ce na rantse da Allah idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne kaki da ya tofar da kakin wallahi kakin baya zuwa ƙasa face ya wani daga cikin sahabbai ya cafe wannan kakin yana cafe shi kuma sai ya mulka shi ya goge shi a fuskarsa ya goga a jikinsa saboda samun daraja saboda neman ainihin wato daraja da albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ku annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya umarci ɗaya daga cikin su kar ka ga yanda suke wato hanzari da ainihin wato rike-rike wajen aiwatar da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam in ku aka ce annabi ya yi alwala ya rage ruwan alwala kamar a yi kisan kai wajen kokawar kowa sai ya dangwala ya sa hannunsa ya taɓo ruwan albarka da ruwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala ya rage idan ku aka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana magana suna ƙasa ƙasa da muryoyinsu a wajensa wannan fa yana ba wa mutanensa labarin suwaye sahabbai game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba sa iya kura wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ido saboda tsananin girmamawa ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam Imam Bukhari ya rawaito wannan magana ka duba irin wannan irin sufa da aka ga mata sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ka duba irin yadda suke kaunar annabi sallallahu alaihi wa sallam ka ga yadda suke ganin martaba su suke kimanta annabi sallallahu alaihi wa sallam ka duba yadda kaki idan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba zai kai kasa ba saboda tsananin kauna da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam da samun tabarruki amma wannan a wannan gaba baya ba wa wani mahaluki a bayan manzon Allah dama mutane su dinga daukan kakinsa su goga in kai haka kai kazami babu wani kaki mai tsarkin kakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba samu bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ko sayyidina abubakar ba samu yayi kaki wani cikin sahabbai ya tafi da haka babu wanda yake da wannan matsayin sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da ainihin wato waɗanda suka musulunta a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an samu annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa mutanen makka an samu waɗanda suka musulunta musulunci ya shiga garin makka ya shiga garin madina ya shiga najar ya shiga hajar ya shiga bahrain ya shiga yaman iya inda annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin sa musulunci ya kai duk inda ka ji musulunci yanzu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da gudunmuwar ya kai bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahabbai ba su yi kasa a gwiwa ba suka ci gaba da bin wannan manhaji da tsari na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka ci gaba da buɗe garuruwa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su suka kai musulunci iraki inda ake samun wannan da nan yankin ne cibiyar masu zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan sahabban ba kila da yanzu suna bautar wuta ko suna bautar rana ko wani abu mai kama da haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su suka bude iraq su suka bude khurasan su suka bude misra su suka bude sham su suka bude constantine wa'annan duk sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam su suka yi wannan aiki wajen isar da saƙon annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ishi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam falala sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne mamudin manzon Allah shi kuma limamin su ban sani ba ko kana daga cikin mamudin su lokacin da annabi ke jan sallah ko kai ma mamu ne kai da kake ganin sahabbai ba su kai ba ban sani ba ko kana nan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya jagorance su sallar asuba ko sallar azhar da la'asar da magariba da isha sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne in ya ce ghairul maghdubi alaihim wala dallin in ka ji masallaci ya dinke da amin su ne su ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri wasu daga cikin yayansu su ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya auren musu da yayansa ya auren wa da sayyidina Usman yayansa guda biyu shi sa ake kiransa da zallurai ya ba shi ta farko ta rasu ya kuma ƙara masa ta biyu dan yana tsoronsa saboda kirkin sayyidina Usman saboda mutuncin sayyidina Usman saboda nagartar sayyidina Usman radiyallahu anhu ya zama sirikin annabi sallallahu alaihi wasallam sai biyu kuma annabi yace da da wasu da mun ƙara baka ya nuna cewa sirikin arziki ne shi ya aure sai gurin sayyidina Abubakar da ba nagartar game da sayyidina Abubakar da ba mutumin kirki bane ya zai aure yarsa ya aure da gidan sayyidina Umar ya ba wa sayyidina Ali yarsa wannan su ne fa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda kaji an ce an je jihadi annabi shi ne commander in chief su ne kuma sojojin duk inda ka ji an yi ƙunar baƙin wake wajen tallata addini waɗannan sahabban radiyallahu anhum wa arbahum kuma a ce ba su da nagarta a ce ba su da kirki a ce wai sun yarda a ce wai kaza a ce kaza a ce kaza in ba wanda Allah madaukakin sarki shafe mun basira ba sauraron wannan magana ai shi ma saban Allah ne ka saurari wani ya zauna ma yana cewa sahabi wani ba shi da kirki sahabi wani ba shi da kirki ko sahabi wani yayi kaza sahabi wani yayi kaza to sauraron wannan magana babban kuskure da aka waɗannan su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya ba su digirin girmamawa ya ba su shaida ta yabo da yarda a wurare daban-daban cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ce was sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم Allah madaukakin sarki ya ce wasabiqun al-awwaluna ni dai na san bana ciki malami na baya ciki baka ciki malamin ka baya ciki Allah ta'ala ce wasabiqun al-awwaluna waɗanda na farko farko waɗanda su ne na farkon shiga musulunci din nan min al-muhajirin wal ansar daga cikin al-muhajirin da al-ansar walladina tabauhum bi ihsan da waɗanda suka biyo su da kyautatawa Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ta'ala ya yarda da su kuma su yarda da shi wa addalahum jannatin Allah ya yi musu tanadin wato gidan aljanna ta gani ta hata al'anharu khalidin fiha abada wanda koramu suke gudana ta karkashin ta in sun shiga ba za su fito ba har abada zalikal fawzul azim Allah ya ce wannan rabo ne gagarumi mai girma da Allah madaukakin sarki ya ba su tun suna rayu wannan shaida ce daga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ce lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون sai Allah ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim an san za a samu masu kankan ba an san za a samu tafaku masu karambani shi sa Allah ta'ala ya fadi wannan aya ta uku kaga cikin as-sabiquna al-awwaluna baka ciki bana ciki sannan cikin al-ansar bana cikin lansarawa baka cikin su amma in kai sa'a zaka iya shiga wannan dina ja'u min ba'dihim can Allah ta'ala ya a ayar farko sai Allah ya yabi sahabbai yan Makka lil fuqara al muhajirina alladhina ukhriju min diyarihim kaji ba ukhriju min diyarihim waye ka dalla maka mari akan wannan musulunci ukhriju aka ce kai sallah dan me yasa kai sallah waye ka dukan ka waye ka kikkita maka riga ta da wannan musulunci waye ka nauce kai faffasa ma baki akan wannan addini amma gidajensu mutum ya gina gida da iyalinsa a cikin gidan ya gagare shi ukhriju min diyarihim wa amwalihim mutum ya kara dukiyarsa ya sha wahala duk ya samu jari ya kafa kantinsa yana saye da sayarwa a ciki aka kore shi daga cikin shagon ukhrijum min diyarihim wa amwalihim kuma suka hakura yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana ba dan komai ba sai dan suna neman falala da yardar Allah madaukakin sarki Allah ya ce ulaika humus sadiqun waɗannan su ne masu gaskiya a cikin imaninsu sai bayan shekara dubu da ɗaruruwa a cikin shekara 2023 kawai wani wanda ya ce a ba yadda da su ba ba masu gaskiya bane a cikin imanin su to da kai rami yadda ko da faɗin Allah madaukakin sarki Allah ya ce ulaika humus sadiquna su ne masu gaskiya a cikin imanin su a cikin ayyukan su Allah ta'ala ya ba su wannan shaida sai Allah ya ce wallabina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim al-ansar kenan su waye masu masauki waɗanda suka ba muhajiri da masauki suka fifita su a kan kawunansu suka fifita bukatun kawunan wasu suka fifita bukatun sabon da suka yi hijira a kan bukatun kawunansu su waye in ba al'amsar ba da haka Allah ta'ala su waye ba su digirin girmamawa ne ne do su wa man yuka shuha nafsi fa ulaika humul muflihun Allah ya ce su ne masu rabauta sai Allah ya ce to akwai rukuni na uku walladina ja'u min ba'di waɗanda suka zo bayan al-muhajirin sun gama rayuwarsu sun tafi bayan al'ansar sun gama rayuwarsu sun tafi su kuma sai suka biyo bayan su ja'o min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana suna cewa ya ubangiji ka gafarta mana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ya Allah kai gafara ga ƴan uwanmu da suka riga mu imani su suka riga mu imani sahabbai ne su ne suka riga mu imani dan haka shi sa karkashin haka malamai suka ce wannan ayat ta nuna wajibi ne an ambaci sahabi da ce radiyallahu anhu ka yi saban Allah in aka ambaci wani cikin sahabi ko abubakar ko umar ko usman radiyallahu anhum baka ce radiyallahu anhum wajibi ne ka ce radiyallahu anhum daya wajibi ne ka jibince su biyu wajibi ne ainihin wato ka kaunace su wajibi ne ka kare martaba su da mutuncin su wannan ba sai ka ga dama ba wajibi ne wajibi ne Allah madaukakin sarki yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون Allah ta'ala ya ce kuntum khaira kuntum wannan lamirin da suwa ake a karan farko in har sahabbai ba su shiga ba kai kana karan kana cikin kuntum wannan kuntum din da Allah ya ce kuntum gagunan ku khairu ummatin ku ne mafiya alherin wata al'umma ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah sifofi guda uku Allah ta'ala ya bawa sahabbai a karan farko yace ga su ba su umarni da kyakkyawa ba sa ganin an yi sakaci da abu mai kyau su shiru ba sa ganin an yi ba daidai ba su yi gom sannan ga su sun yi imani da Allah inda nake so indira kusan shi ne yake da alaka da shi ainihin taken laccar ita ce kusan ayar da Allah maɗaukakin sarki yake cewa kafin kawo ta akwai laqad radiyallahu 'anil mu'minin cikin suratul fatih sura ta 48 Allah ta'ala yake cewa لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا الله يتي لقد بالتحقيق الله يتي حقيقة ko kai ka ce hakika an san daga sarki Allah ta'ala ce laqad hakika radiyallahu ko ba ka jin larabci ka san radiyallahu ne take nufi laqad hakika radiyallahu Allah ya yarda anil mu'minina da mu'minan nan alladina yubayi'unaka tahta shajara waɗanda suka yi ma cappa suka yi ma mubaya'ar sai dai a mutu a ƙarƙashin bishiya Allah ya ce fa'alima ma fi qulubihim wannan yardar da Allah ta'ala ya mutu sun da ya san abin da ke cikin zukatansu ya san imanin da ke cikin zuciyarsu ya san imanin su da manzan Allah kaunar su da manzan Allah ta gaske ce game da wannan addini da gaske suke Allah ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina in yubayyunaka tahta shajara wato yaban abin da zai fi baka sha'awa sai Allah ya ce fa'alima Allahu ma fi qulubihim inda Allah ya san akwai munafukai a cikin su in Allah Allah ya san masu yi wa annabi zagon ƙasa ne inda Allah ta'ala ya san daga baya za su yi ridda inda a antum a alamu anillah Allah ce laqad radiyallahu kana tsammanin Allah yana saba alƙawari yace ya yarda da kai yau kuma janye Allah ya kalla wa kalfu balla wa kalfu wa kalfu wa alfu kalla Allah ta'ala ce laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayyi'unak lokacin da suka yi maka mubaya'a kana ciki kai kai ne zan zara ido kana zagin sahabban annabi ko kana ganin basu kyauta ba kana cikin laqad radiyallahu din nan kana ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ke karkashin wannan bishiyar su dubu ɗaya da ɗari hudu ko dubu ɗaya da ɗari biyar wuta ba za ta ci su ba duk wanda yana cikin wannan mubayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wuta ba za ta ci duk wanda ya yi wa manzon Allah mubaya a karkashin bishiya fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba to aya ta karshe sai Allah ta'ala ya ce muhammadur rasulullah katke muhammadu dai manzon Allah ne jumla ta cika muhammadu mubtada rasulu mudaf allah mudaf ilayhi wal jumla min mudaf wa mudaf ilayhi fi mahalli khabar fi mahalli raf'in khabar li mubtada ta ka jumla ta gama cika muhammadu dai manzon allah ne in ka ji haushi kuma ka tsuke wuyanka da kebul ka mutu muhammadu dai ya tabbata sallallahu alaihi wasallam manzon allah ne Allah ta'ala ya gama da wannan shaidar wannan surar tana daga cikin wadda take sake tabbatar da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to ba annabi kadai aka ambata ba wannan surar sai Allah ya ce wallabi na ma'a waɗannan da suke tare da shi suwa kenan wallabi na ma'a ta kallacce ta muru hama'u bainahu za mu tace ta ana Allah ta'ala ce والذين معه الشداء على الكفار waɗannan da kake kallon su tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sassauci ba su ɗaga ƙafa game da kafirai masu tsanani ne mafita akan kafirai ruhama'u bainahu masu tausayi masu jin kai masu taimakon juna ne a tsakaninsu ruhama'u bainahu masu tausayin junansu Allah ta'ala ya ba da wata sufa sufar sahabbai ruhama sahabi ne yana da shi kana cikin wahala zai zuba maka ido ba sahabbai bane Allah ya ce ruhama ubainahum sahabi ne yana sai da abu dan shi kadai yake da shi ya daga maka farashi Allah ta'ala ya ce ruhama ubainahum sahabi ne dan ya samu dama ta mulki ya gallaza wa'inda yake mulka a kalla Allah ta'ala ya ce ruhama ubainahu Allah ta'ala ya gaya mana siffar su ruhama ubainahu in kana so ka ga gulba kana so ka ga kaushi game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai ne game da kafirai ne amma game da sauran mu'minai ɗan ɗan uwan juna ɗan uwansu to ruhama ubainahu Allah ta'ala ya ce tarahu zaka gansu ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wannan ma wata shaida ce can an ba da shaida cewa ma'ahu suna tare da annabi ko da shi suna tare da shi a gida suna tare da shi a waje daya sannan wato wato wato abin nan ashidda wa alal kufar kaga wata sifa ce ita ma ka rike ta ruhama'u bainahum kaga ita ma sifa ce tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wannan ita ma wata sifa ce kana ganin su tarahu ruk'an za ka gan su masu sujada ne masu ruku'u ne sujadan masu sujada ne yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana masu neman yardar Allah ne da falalar Allah sinahum fi wujuhihim min athari sujud za ka ga alamomin sujada akan fuskokin su da ka kalle su ka san waɗannan bayan Allah ne na musamman Allah ta'ala ya tanade su wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya tattale su wa wannan addini na musulunci Allah ta'ala ce zalika masaluhum fit tawra haka misalin su yanda kaga Qur'ani yana gaya maka kirkin sahabbai da sifofin su kyawawa Allah ta'ala ya gaya maka cewa haka suke a cikin at-taura ma'ana a cikin at-taura ma Allah madaukakin sarki ya bada irin wannan sifar ta sahabbai tun kafin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ta'ala ya bada sifofin annabi a littafan da suka gabata to waɗanda za su mara masa su tallafa masa su ainihin kasance tare da shi wajen ɗaukakar wannan addini su ma Allah ta'ala ya faɗi siffar su tun kafin aiko su tun kafin a saukar da alkur'ani Allah ya ce zalika masaluhum fit tawra wannan shine misalin su a cikin at-taura wa masaluhum fil injili in ku kana so ka ga misalin su a cikin injila sai Allah ya ce ka zar'i akhraja shata'ahu fa azarahu fastaghlaba fastawa ala suqihi yujibu dhurra Allah ta'ala ce misalin su a cikin injila ka zar'i kamar shuka ce ka zar'i akhraja shata'ahu da ta fitar da reshi kamar shuka ce Allah yana bada wani tashbihi yana kamanta sahabbai yadda suke kankane juna yadda suke tare da juna wajen taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da taimakon wannan addinin sai Allah ta'ala ce kamar shuka ce ka zar'in akhraja shaqa'ahu fa azarahu kamar shuka ce da ta fitar da reshenta fa azarahu sai ta karfafe shi fastaghlaba sai yayi kauri fastawa ala suki yadda yaje ta akan tushiyarsa fastaghlaba fastawa ala suqi yu'jibu zurra'a duk lokacin da shuka ta kai irin wannan tana ƙayatarwa da burge manomi manomi ya san ba kowace irin iska ko guguwa ce za ta iya tasowa ta tunkuɗe shukarsa ba bayan shukar ta kafa a ƙasa ta saki sayoyinta har ta fito da rassanta wannan karan ya yi kauri ta kama ƙasa to ka ba ƙaramin iska bace take karkaɗe ta haka Allah madaukakin sarki ya siffanta sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sun kafu sun kama ƙasa tun duke su an haɗa ta da aiki da haka sai dai kawai mutum ya taɓa batu sai dai mutum ya ta bambali sai dai mutum ya ta surutu na gaba ya yi gaba Allah ta'ala ya riga ya kafa su kuma Allah ta'ala ya faɗi dalilin da yasa ya kafa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka zama haka suka kankame junansu suka zama masu tausayin juna masu ƙaunar juna masu taimakon juna wajen ayyukan alkhairi wajen ciyar da addini gaba wajen taimakon annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai allah ta'ala yake yu'jibu zurra'a li yajiba bihil kuffar dan ya cusa wa kafirai bakin ciki da su a karkashin haka imam malik ya ce duk wanda yake jin haushin sahabbai shi ma ya tafi ya tafi kawai ya tafi kawai ya masallar gawa kawai shi kenan an fahimta duk wanda yake ganin bakin sahabbai yake ganin ainihin wato bakin sahabbai yaji wani sahabi ya fata masa rai in an ambaci sunan wani sahabi da gaban sa ya fadi ya ji ransa ya faci ya ji wata walwala walwala da kasala ta kama shi wallahi virus ne ya kama shi ya ji da duniyar kuffar ce ta kama shi Allah ta'ala ya ce ya samar da waɗannan sahabbai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya cusa haushi dan ya cusa takaici da bakin ciki da kafirai sai Allah ya ce wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima Allah madaukakin sarki yayi alƙawari alƙawarin Allah yana tashi wa'ada Allahu alladhina amanu Allah yayi alƙawari ga waɗanda suka yi imani وعملوا الصالحات سكي كاوا أيوكا منهم مغفرة بجتشيسو يمس القول مجافرة وعجرا عظيما دلادا من جرما شيني الجنة in ka samu mai ɗan karatu-karatu cikin waɗansu masu ganin sahabbai ba mutanen kirki ba ne sai ya makale maka aminhum wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum sai ce kaji ba dukan su aka ce ba ainihin din nan akwai ai tabi'iliya ce da wannan shegantakar za ka ji ana kawo ta to amma ita min a larabci tana da ma'anoni da yawa malamai sun ce ma'anonin min ta fi ma'anan min ta fi guda goma sha guda akwai lokacin da taɓa ɗan fuffukan da wasu sun kawo ɗan guda goma sha shida kuma kila ba su kenan ba ma min din nan akwai ibtida'iyya min akwai tabi'iliya wanda suke kafa hujjar ita akwai ni bayanin jins akwai min mata da suke tufidin badal kamar yadda az-zamakhshari da ibnu malik da waninsu suka fada akwai min mai ma'anar fi akwai min mai ma'ana ala akwai min mai ma'ana ila akwai mai ma'ana inda akwai kaza akwai akwai mai ma'ana at-tawkid kuma dukkan jumhur na malaman tafsiri na ahlus sunna an ka koma za ga su tabbatar da cewa wannan min din ko ni bayanin jins ne ko kuma ni tawkid amma in aka samu wani jahili sai ce min littabi me yasa ka zaɓi me me bakin cikin ka in an ce duk suna ciki hasaran ne kai aka ce dukkan su sabon Allah yawa gafara me yasa kake jin daɗi a ce ban da wasu a ciki me ke faranta maka rai me za ka karu da shi aka ce ba dukkan su bane wasu an gane su ba za ciki har da za ka hakikance kai ta zazzare ido kana ta ayin min din nan tana nuna ba dukkan su bane bayan kuma ayoyi masu yawa da muka karanta da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam duk sun nuna duk sahabi dan aljanna ne sabon Allah madaukakin sarki ya riga ya wanke su Allah ta'ala ya yarda da su Allah ya gamsu da ayyukan su Allah ya yarda da imanin su akwai wanda tun a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga ba su certificate din su na aljanna akwai su suna nan da yawa akwai wannan guda goma wanda sanannu ne banda ɗaiɗaiku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani ɗan aljanna ne wani ɗan aljanna ne wani ɗan aljanna ne banda kuma gamayyar nassosi da suka nuna cewa duk waɗannan bayan Allah sai da zafin tsallake na fata an fahimta to mu dawo gaba ta biyu wannan kamar gaba farko ke game da suwaye sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da falalarsu in muka takaita iya waɗannan ayoyin akwai hadisi guda ɗaya da zan kawo hadisin bukhari da muslim hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato na rantse da wanda raina yake hannunsa inda ɗayanku zai ciyar da kwatankwacin dutsen uhud na zinare wanda bai je aikin hajji ba ko bai je madina ba in kana ta cin mai dutsen uhudu ba zai gane ba amma ni ta karamin takabirin da nake bayarwa kamar a ce ma dala da goron dutse duk dai na san mun san girman dutsen dala mun san girman dutsen goron dutse to a ɗauka gwal ne a damfari tsawon wannan tsaunin da ka kalla na goron dutse da wannan tarin ƙasar da ka gani ta dala a ce duk zinare ne gol ne kuma naka ne ka siyar da shi a kasuwar gol ta duniya ka zo da kudin ka zauna da ikhlasi babu ya don Allah ka dinga ciyar da shi kai ta gina masallatai kai ta gina makarantu kai ta gina masallatai kai ta siyan littafan addini kana rabawa kai ta yin ayyukan alkhairi kana taimakawa bayan Allah marayu da gajeru har sai gaba ɗaya ziraran nan na girman wato tarin dala da goron dutse ya ƙare annabi Muhammad ya ce a gaya ma wannan aikin da kai an gode in ka yi da ikhlasi amma baka kai abin da sahabi ya bayar tafi guda ba sahabin annabi ya ɗauki tafi guda na alkama ko na gero ko na shinkafa tafi guda ɗaya ya bayar annabi ya ce wallahi kai ko rabi rabin tafin sahabi ba kai ba an ka ɗauka kayi wa Allah wata gwaninta ba wanda ya yi wa Allah gwaninta da sahabban nan suka yi ba za a yi wanda zai wa Allah gwaninta da wannan sabon suka yi ina imanin yake ina tarbiyyar ta jama har da za ka kwatanta kanka da sahabi har ma da za ka cewa sahabi bai kyauta ba sai tausayin sahabbai mun ji sufofin sahabbai yadda su to dama taken lakcar an ce ruhama'u bainahum to wannan gaban an ce saura minti biyar yanzu a minti biyar zai yi ruhama'u bainahum a karwakallah annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da imam bukhari da muslim suka rawaito hadisin nu'man ibn bashir yana cewa sahabban annabi wato mu'minai sifar su ce amma in aka yi magana sifar mu'minai sahabbai su ne as-sadiqun al-awwalun yace tarahu wato taral mu'minina zaka ga mu'minai fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim wajen ainihin wato tausayin juna wajen ƙaunar juna wajen rangwanta wa juna manzo Allah ya ce in ka zama ne abin zai baka sha'awa kamar tanin jasadin wahid kamar jiki ne guda ɗaya idan shi kamin hu'udumin idan gaba ɗaya ta kamu da rashin lafiya ta da'a lahu sa'irul jasadin bil sa'ir wal humma gaba ɗaya sauran jiki sai ya nuna solidarity duk sauran jiki sai ya amsa da rashin bacci da zazzabi haka idan gaba ta kamu yanzu mutum yana ciwon hannu karkare kama shi sai kasa cin abinci baki yana taya hannu alhini sai zazzabi ya tuma ne jikin mutum mutum inda ka taba ka ji gauni jikin jikin solidarity yana taya hannu alhinin abin da ya same shi sai mutum bacci ya kaurace idan sai kwanta sai zai ta juye juye wani ma sai zai tashi ta yawo ba bacci idon shi ma yana taya hannu aljihi haka mummune suke in na faɗi wannan haka sahabbai suke suna son junansu suna tausayin junansu suna ranganta wa junansu dan Allah haka nake dan Allah dan uwa haka kake dan Allah musulmi rayuwar da muke a yau haka muke ka ji sahabbai yadda suke za mu ba da wani ɗan ƙaramin takaitaccen tarihin ko takaitaccen wata kissa da imamul bukhari ya kawo ta wannan shine misalin sahabbai rahama din nan sifa ce daga cikin sifofin Allah suna ne daga cikin sunan Allah ar-rahmanir rahim hadithin abi huraira Allah ya kara masa yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ta'ala yana da rahama guda ɗari rahamar Allah ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya guda ɗari ce sai ya saukar da guda ɗaya tal a duniya tsakanin aljanu da mutane da dabbobi da sauran tsirrai duk mun haɗu ne a wannan guda ɗaya duk wanda ka gan shi da tausayi da rahama to wannan ƙwaya ɗaya ce ake ta shiyari da shi uwa take tausayin ɗanta da shi uba ke tausayin ɗansa da shi ɗan uwa ke tausayin ɗan uwa da shi aljanu suke shiyari da shi mutane suke shiyari da shi dabbobi suke yin shiyari don haka idan ranar tashin alkiyama ta zo to Allah madaukakin sarki ya jinkirtar da guda 99 suna can a wajensa idan ranar alkiyama ta zo Allah maɗaukakin sarki zai haɗa da wannan guda ɗaya ya haɗe da guda tara guda casa'in da tara zai haɗe su koma ɗari da su zai mu'amalanci bayan sa ranar tashin alkiyama Allah ka sa muna cikin wannan rahama wannan yana nuna maka arrahma arrahimu ne yarhamukum arrahman kenan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku tausaya ku jikan waɗanda ke ƙasa wanda ke sama zai jikan ku zai tausaya muku zai taimake ku in kun taimaki waɗanda suke ƙasa don haka wannan hadisi imam bukhari da imam muslim sun ruwaito shi akwai kissar da nake so in bayar kissar ainihin wato da anas dan malik ya bayar game da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace lokacin da abin ake hijira daga makka zuwa madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla abota ko yankwantaka tsakanin abdurrahman bin auf da sa'ad bin rabi al-ansari yace wannan ya zama dan uwanka na misali guda ɗaya ne cikin ruhama'u bainahu dan ka gane yanda sahabbai suke lalle mu muna da sauran gyara ruhama'u bainahum wannan lacca ce mai zaman kanta ita ba ko da ba taba fara lacca abai ba ruhama'u bainahum Allah ta'ala ne yayin da sahabbai ya kuma siffanta su da wannan sifa ana tsammani da yake cewa lokacin da Abdurrahman bin Auf aka kulla shi yan wantaka dawa da Sa'ad ibn Rabi' al-Ansari an ce Sa'ad ibn Rabi' sai ya ja Abdurrahman bin Auf gidansa sai ya ce Abdurrahman wannan shine gidana na raba shi biyu na baka rabi fi sabilillah ina da mata biyu na ga ba mata ka zo ina da mata na guda biyu zan saki daya in ta gama idda ka aure ta fi sabilillah wannan na sha maimaita a tarihi banda sabai ba ba sake samu wanda suka yi haka ba mutum ya saki matarsa ma ka aure ta kun daina magana shi bai ce ba ya san ta ya sake ta kuma ka aure ta sai ku daina magana ina fata an gane da ya danka sai da fuskar sa abu salkam darira shi ba ba kai ba kai kashe goman bara ta aka baka da yakon ma ya tafa da kai kuma ya girma mata ka aure tsohuwar matar da ya saki dan kace ta gararan ba a gari a shi haushi zai ji to kaji shi wannan yana son matan nasa ba sabani ake ba saboda ruhama'u bainahum ya dan uwan su ne dinga kwana a shago shi kuma da mata guda biyu yanzu aka rawa kallahu matan ka nawa samari suna nan suna kwana a shago ka taimaka ka fito da kuɗi ka aurar da mutum biyu ka sa sa shagon ka su dinga sana'a kai ma ka ba da gudunmawa kai ma ka zama ruhama ubaidahu ina fata an gane haka ya ce masa amma dan ka sai sahabbai su kuma yanda suke ka ga in yanzu ne aka samu wani dan baci siddan shi ruwa aka ce to ga jari na raba biyu na baka rabi ga gidana na raba biyu na baka rabi kuma zan su kula ta ya dinga Allah saka da alheri Allah ji kan mahaifa Allah ji kan mahaifa ko amma abdurrahman bin auf ana gaya mai sai ce na gode Allah ya maka albarka a cikin dukiyarka Allah ya ma albarka cikin iyalanka birnuni ila so a nuna mun kasuwa in ka kai ni kasuwa ka gama ba ci ma zaune ba ba masu zaman kashe wando ba ba yan ɗuma ba benci ba ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam masu ne ma ne an bayyana ko amma a tattare da haka Allah ta'ala ya fi kan wasu to akwai taimakekeniya da tausayi tsakaninsu da haka wannan shi ne ruhama ubainahu ina ganin zan takaita a nan dan naga mintuna na na san na riga na ci su dan ai abin cikin nishadi insha Allah abinda wannan lacca ta kunsa dai abubuwa ne guda biyu muhimmai abu na farko sake fito ba dan duk musulmi yana da daraja da kimar sahabbai a zuciyarsa amma babu laifi wani lokaci a dan sake farfado a kuma ɗan tsokano zuciya don ta ƙara shauki da nuna ƙaunarta ga waɗannan bayan Allah sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don ƙaunar su ƙaunar manzon Allah kin su ba su bane suka ake ki annabi sallallahu alaihi wasallam mutum yake ki sai ya fake da su shi yake so ya zaga sai ya fake da su domin ya nuna annabi bai iya tarbiyya yanzu kai kai kana da ɗalibai kai musu jarabawa duk su fadi laifin waye baka iya koyarwa ya kamata a ciki a samu wasu sun gane darasin ka amma a ce sahabban annabi wai gaba ɗaya da sun yi rida saura mutum bakwai wakila illa sab'a wakila illa kaza wakila illa kaza shegantaka iri iri da haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya reno ba kenan bai iya tarbiyya ba bayan ya bar duniya duk tarbiyyar aka watsa wannan ko shakka babu cin zarafin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ne cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ne a ce waɗannan kan mutane a ce wai sun zamanto watsatsu bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma tarihi ya kasa fito da irin laifin da suka yi da ake ganin na wasewa kullum tarihi aka kasa fito da su tarihi ingantacce game da sahabban nan nagartarsu kirkinsu mutuncinsu taimakon addininsu ƙaunarsu ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi za ka gana ta gaya maka amma da za ka ga cewa ga inda suka yi ridda ga inda suka yi kaza famu sai dai in kirkirar wannan labarin za a ajibi na zuwa gare su da haka bayan Allah mu ci gaba da kaunar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam mu ci gaba da rada ƴaƴayenmu sunayensu mu ci gaba da kare martabar su mu ci gaba da ainihin wato cewa radiyallahu anhu duk lokacin da aka ambace su gaba ta biyu kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba marwata bane sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba mukikata bane sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam masu tausayi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam masu taimakon juna ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam masu tausayin juna ne to a cikin wannan lacca mu ƙara kankane sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mu zamto kuma masu tausayi a tsakankanin mu musamman a yanayin da ake ciki a yau abin da muka faɗa ya zama ne Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuɓan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum
alhamdulillah